نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله يومنا عشرين دقيقة عشرين دقيقة قوتا المحرم إجراء النبي عليه الصلاة والسلام يقول هذا دليه دودة أربعين تقص wanda ya daidai da shidda ga watan bakwai shekara ta 2026 muna ci gaba da tafsirar alkur'ani mai girma a cikin suratul ma'ida mun tsaya daidai aya ta 96 ko za mu tashi akan aya ta 97 الله تعالى جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس وشار الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله على ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم الله جعل الله الكعبة الله تعالى ياسن يكعب البيت الحرام داكي من درجة qiyaman linnasi tsayuwa ne ga mutane washar al-harama kuma Allah ya sa wata mai alhurma shi ma tsayuwa ne ga mutane wal hadiya kuma haka ma hadiya wal qala'ida da kuma dabbobin da ake rataya ma abubuwan ratayawa domin ta bambance su da sauran dabbobin da ba na hadiya ba dalika litalamu Allah ta'ala ya ce wannan abubuwan da Allah ya sa haka ya yi su ne saboda kusan annallaha ya'lamu ma fi samawati wa ma fil ard cewa lalle Allah subhanahu wataala ya san dukkanin abin da ke cikin sama da abin da ke cikin ƙasa wa annallaha bi kulli shay'in alim kuma lalle Allah subhanahu wataala masani ne game da dukkan komai malam ya ce yukbiru ta'ala Allah yana ba da labari cikin wannan aya mai girma annahu ja'ala al-ka'bata al-bayta al-harama qiyaman lin-nas cewa Allah ya sanya Ka'aba al-bayta al-haram daki mai daraja qiyaman lin-nas yaqumu bil-qiyami bi ta'dhimihi dinuhum wa dunyahum addinin mutane da duniyan mutane suna tsayuwa ne da ainihi girmama ɗakin Allah subhanahu wataala wa bidhalika yatimmu islamu da haka ne musuluncin su yake cika mana Allah subhanahu wataala ya sanya wannan ɗakin ya zamanto sai an girmama shi sa'an nan za a girmama addini sai an girmama shi sa'an nan za a girmama rayuwa muna ganewa ku wanda bai girmama wancan ɗakin ba to bai girmama addini ba duk wanda bai girmama addini ba kuma bai girmama Allah ba wa bihi da ɗakin nan ne to haqqu ake sabke auzaruhum kayan nauyin su laifuffukan su mana da albarkacin zuwa wurin wannan ɗakin idan ka je ka yi ibada umra ko aikin haji ake yafe maka zunubanka ko ba haka ba annabi alayhi salatu wassalam ya ce man hajja falam yarfuz falam yafsuq raja'aka yawmi waladatu ummu duk wanda ya aikin haji bai aikin asha ba bai alfasha ba bai yi mugun aborin aikin haji shi ba zai dawo gida bayan ya yi aikin haji kamar ranar nan ne ma shi ta yi shi kaga shi ne malam ya ce wa bihi da shi ne tuhattu ake sabke a zaruhun zunubansu kuma za Allah ya ce alhajjul mabruru laisa lahu jaza'un illa aljanna halittaccen aikin hajji baya da wani sakamako wurin Allah sai aljanna wa tahsulu lahum bi qasdi da nufin dakin Allah take tabbata ga mutane al-atayal jazila kyaututtuka masu kabri masu gwabi manya-manyan kyaututtuka daga Allah wani wadda nufar dakin kayi niyyar ka ce dakin Allah ko? to Allah subhanahu wataala zai baka kyaututtuka manya-manya wal insanul kathir da kuma kyautatawa mai yawa daga Allah subhanahu wataala duk wannan yana nuna saboda girman daki wa bi sababihi saboda wannan daki ne tunfaqul amwal ake kashe kudade ana kashe kudi duk wani alhaji wanda za a yi tahiya sai ya zuba akalla miliyan hudu sai ya kashe miliyan hudu to nawa ake kashewa wannan kudin da suka sufurin shi ne da otal din shi ba banda guzarin shi saboda wannan daki za a kashe wannan kudin duk mutum guda zai kashe wannan kudin so mutum nawa mutanen Nijar ma kadai kudin da suke kashewa waɗanda alhazan da ake ba Nijar kudin da suke kashewa su kadai kudade ne masu yawa mutum dubu nawa dubu goma sha nawa suke tafiya to yi lissafi miliyan hudu so dubu goma sha nawa to ina ga tarayyar Najeriya da mai kusan mutum dubu ɗari to akwai waɗanda suka fi sayi akwai indiya akwai pakistan duk sun yi najeriya mutane idan ka je ba ka ganin mutanen najeriya ma gaba daya waɗannan jajjayen dabar da musu ki to saboda haka ana kashe kudade masu yawa saboda mi saboda wannan daki din wato taqahamu min ajlihi al-ahwal kuma ana kutsa ma wahalhalu saboda wannan daki saboda darajar wannan daki da Allah subhanahu wataala ce a girmama zaka ganin mutane suna tunkarar wahalhalu masu dimbin yawa kaga mutun ya ci tafiye kiluluwa ƙasa ba tare da ya sani ba bai damu ba saboda ibada yake neman lada yake ai damuwa to ko safa da marwa kilo nawa ne kaje ka dawo kaje ka dawo kilomita nawa ne duk walalu ne kana jin wahalan amma ya zaka ba za ka damu ba saboda neman lada kake wurin Allah subhanahu wataala so kake ka zamanto daga cikin waɗanda Allah ya ɗora ma sauke nauyin zuwa wannan wurin domin ka samu lada wurin Allah kana ji kababanka kamar su cire musamman mutunan da bai saba tafiya ƙasa ba to dawafi shi ma wanda za ka yi akwai lokacin da za ka iske kaba ta yi dam sai ka koma daga nesa sai ka yi minti nawa ba ka yi guda ba to ga sauran walalu da ake gamuwa da su duka mutum yana mantawa da duk wata wahala da yake gamuwa da ita da duk wani tashin hankali da duk wani tsanani duk mutum na mantawa da shi saboda ya zo ne don neman lada wurin Allah subhanahu wata'ala to duk wanda yana daga cikin qiyamar linnas da Allah subhanahu wata'ala ya ce wa yajtami'u fihi malan yace kuma suna tattaruwa a cikin shi min kulli fajjin daga dukkan wani waje amik wanda yake mai zurfi ko wata hanya mai zurfi jami'a jinasil musulmi na dukkan jinsi jinsi na musulmi duk kasashen musulmi gaba daya kowace kasa sai kaga musulminta nan afirka duk sai kaga kasashen afirka kaf ɗinsu sai kaga kowace kasa sai kaga ta turo mutanenta mutanen da sun zo domin su yi ibada nahiyar turai nahiyar amerika nahiyar asiya kasashen larabawa duk za ka gani larabawan mu na nan afirka da waɗancan laraba na bayan ruwa duka za ga mutane kala-kala za ga al'adu daban-daban faye ta'arafuna sai mutane su yi ta sanin junansu ku yi ta sanayya da juna ka ga 'yan kasashen da kana jin kasashen amma baka taba ganin mutanen kasar ba to yanzu ga su ga ka ga su kuma babu wani bambanci ko wani tsana suna jin daɗi su suna jajawar ko farare kai kuma kana baki kirin suna maraba suna jin daɗi kuma wurin ibada ya gama ku haka za ku zanna ku yi ta gwaranci su ba su jin hausa ka kai kuma ba ka jin yarensu a yi ta gwaranci kuma a tsaya suna jin daɗi ba mai fahimta kowa suna tambaye ka daga ina kana nijar nijar su ma suna nuna ma daga inda suke kuma ba za a rabu ba haka za a yi ta yana jin daɗi in Allah ya sa kuma ka iya turanci saboda turanci yaren duniya ne in Allah ya sa su kuma su ma musulmi ne masu ƙoƙarin koyan addini sun yi larabci ka iya kaga sai ku yi haka to da haka dukkan jinsi-jinsi na musulmi suna haɗuwa wannan wurin su san juna wa yasta'inu ba'dhum bi ba'd kuma sashe na neman taimako da sashi wa yatashawaruna kuma za su zanki shawarwari da juna alal masalih al'amma akan ainihi abubuwa amfani na gama gari wanda suke gama kowa da kowa wa tanaqidu bainahum ar-rawabit kuma dangantaka ta addini za ta kulli tsakaninsu fi masalihi muddiniya a cikin abubuwan amfaninsu na addini wa duniyawiya da kuma na duniya kaji daga nan wani in ka ɗauki wayan shi shi kenan in ka ɗauki lambar shi ba ɗauki sai ku yi ta zumunci watakila shi baɗe ya koma kai ba za ka koma watakila da kai da shi ɗin duk ba za ku koma ba sai a yi ta kiran juna a yi ta yi a yi ta yi a yi ta yi ha inda mai ya ƙare kuma ha inda za a bari kai ba ka kira shi ba ya kira saboda an ɗauki lokaci duk wannan yana daga cikin ƙiyamar linnas mana fa'idodi ke akwai masu tarin yawa waɗanda ake samu bayan lada da za ka samu a ibadar da kai ta aikin hajji ko umara za ka samu fa'idodi masu tarin yawa za ka ga halaye za ka ga ɗabi'u za ka ga al'adu na mutane daban-daban ƙwala ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala ce liya shaɗu manafi alahu Allah ya ce su je su yi aikin hajji saboda su halarci abubuwan amfaninsu kaga manafiya Allah ya bari ba su da iyaka wa yadhkuru smallahi kuma dan su ambaci sunan Allah fi ayamin ma'lumatin a cikin kwanaki waɗanda suke sanannu ne alama razaqahum absabin da Allah ya azurta su min bahimatil an'am daga ainihin dabbobin nema wa min ajli kaunil baiti qiyaman linnas saboda kasancewar ɗakin Allah tsayuwa ne ga mutane qala man qala min ulama wani daga cikin malamai yace inna hajja baitillahi lalle wato ziyaran nufar ɗakin Allah da ibada farzu kifaya farilla ne na kifaya fi kulli sanati a cikin kowace shekara duk shekara mustahabi ne farilla ne kifaya duk shekara ga wanda Allah ya hore ma walau tarakan nasu hajjahu da mutane za su bar nufar dakin Allah da yin aikin haji la azima kullu qadirin da duk wanda yake da iko yayi laifi kenan farilla ne a shekar a rayuwarka so daya kuma farilla ne na kifaya in wani ya ya dauke ma wannan farillancin in bai yi ba kai ba kai ba kowa bai je ba to duk an yi tarayya cikin laifi kuma an bar dakin Allah babu kowa kenan ballau tarakan nasu hajjahu kai da ma mutane za su barin hajjin dakin Allah la zalama bihi qiwamuhum da abinda da shine tsayuwar su take faruwa da ya gushi wa qamatil qiyama kuma da alqiyama ta tsaya to da kaga an ce wannan shekara ba aikin haji ko ƴan makka ba za su yi ba to ai ka saurari bushe kahu kenan yanzu ka ji hu kowa ya faɗi ya mutu a to in ba aikin haji ba umara to ai kaga shi kenan duniya ta yi mi duniya ta zo ƙarshe Allah ya kiyaye wa qawluhu badan Allah subhanahu wataala da yace wal hadiya wal qala'id da kuma hadaya da kuma ainihin dabbobin da ake marataya ai wa kadhalika ja'ala al hadiya wal qala'id haka Allah ta'ala ya sanya hadaya da kuma dabbobin da ake rataya ma abubuwan rataya masu waɗanda ake sanar da cewa lalle waɗannan dabbobi ne na hadaya allati hiya ashrafu anwa'il huda wanda su ne mafi ɗaukakan nau'uka alhadi kai anwa ilhadi su ne mafi darajar nau'uka na hadaya su waɗanda ake rataya maɗin ƙiyaman linnas su mala su hana wata'ala ya sanya su tsayuwa ne ga mutane mana su ne suke tsaye da mutane yan tafi'au na bihima mutane na cin amfaninsu wa yi sabuna alayhima kuma ana ba mutane lada a kansu dalika litalamu Allah subhanahu wataala ya ce wannan abin da Allah ya yi domin kusancewa annallaha lalle Allah ya lamu ma fi samawati ya san dukkan abin da ke cikin sammai wa ma fil ardi ya san dukkan abin da ke cikin kasai wa annallaha bi kulli shay'in alim cewa Allah masani ne ma game da dukkan komi in ma kana tunanin banda sama akwai wani wuri to Allah ya san wurin banda kasa akwai wani wuri to Allah ya san wurin bi kulli shay'in alim Allah masani ne game da komi qad ahata bi kulli shay'in ilma Allah ya zagaye sani da dukkan komi gaba daya babu wani abu da yake koyi mu Allah subhanahu wataala kamar yadda Allah ya ce inna Allah la yakhfa alayhi shay'un fil ardi wala fis sama babu wani abu da yake koyi mu Allah yana sama ne ko yana kasa Allah ya san shi domin bai hita daga sanin Allah ba halittar Allah ne ushe za Allah bayan ya ce ya san abin da ke cikin sammai da kasai don kakai tunanin akwai wasu wurare daban wanda ba su ba in ma akwai to wa annan Allah bi kulli shayin ali ba min ilmi yana daga cikin ilimin Allah subhanahu wataala an ja'ala lakum hadha albayt alharama Allah ya sanya muku wannan ɗakin mai daraja ya sanya maku shi ku zangi ziyartar shi da lokaci bayan lokaci muna gane ku wa in ja'alna albayta masabatan lin-nas kutuna lokacin da muka sanya daki makoma ne ga mutane wurin komawa ne akwai wahala ana cin wahala wurin ibadan aiki haji ko umra amma mutum kuma da an kwana bi sai kaje yana son mi Allah ta'ala ya sanya mu wannan daki farin jini wani ma kamanta shi da kura ƙarhi da kura ƙarhi ke jan ƙarhi haka wannan ɗaki ke jawo mutane kadiba shekarar da mutane suka mutu ɗaruruwan mutane ba wanda ya ji tsoro shekara mai zuwa ya ce ba ya zuwa kai shi ma ya mutu aka yi ta tururuwa na tafiya yawan aida masu yake je ya mutu can wani da aka gaya mai hada abokin shi cike cika amma wani ya mamu wayo duk sai da muka kare shigantaka ya ji sai maka ya mutu ya kyale mu ka kowa babu wanda za ya mutu a makka ya zanki jin haushi ko a zanki ji mashi haushi da wanda ya mutu wannan kasa kuma cikin lokacin ibada dadi yake shi iyalin shi ma dadi za su ji saboda sun san cewa ya samu kyakkyawar alama to Allah subhanahu wataala saboda ilimin shi ya sanya muku wannan dakin mai daraja lima ya'lamuhu saboda abinda Allah ya sani min masalihikum na abubuwan da za su gyara ku addiniya waɗanda suka shafi addini addinin ka ba ya gyaruwa sai da aikin haji ko umara sai da kai da kawo lokaci bayan lokaci ga wannan dakin daki ne wanda in kayi ibada zaka girgiza aka sha wahala sosai amma kuma da an kare da an ce za a bar garin zaka kuma kamar dai ma a zanna baka san lokacin da kwalla za su zangi daso maka za su zangi dasowa ba kana bakin ciki zaka zaka hita daga garin makka ka koma gida amma lokacin ibada duk ka gashi an girgiza ka sosai ka yi tafiyar da baka taɓa yin irinta a kawahuwa ba guda ka amfanin addininka gyaruwa addininka yana kasancewa ne da bi da ainihi zuwa ziyartar ɗakin Allah don ibada wadda duniyawiya haka ma abubuwa na duniya domin abubuwan da suka shayi duniya akwai bude idanu akwai hawan jirgin sama wanda wata rayuwa ce nan ta musamman amma za ka gani kaga ka tashi daga hilin jirgin kasarku ka sauka hilin jirgin wata ƙasa cikin gajeren lokaci sannan ka yi ta ganin abubuwa na ci gaban rayuwa a cikin jirgi kaga jirgi da wurin wanka kaga jirgi da wurin bayi bawani kaga jirgi duk yawan kudin nan sai an baku abinci kuma na aka dafa shi ta baku abinci kowa sai ya samu to abin da kake so ma bai ishe ka baka ce a karo ma za a karo to ga shayi shayi ma kala-kala akwai teber akwai teruji akwai lipton wanda akwai kafe wanda kake so wanda kake so sai a kawo ma kuma din nan yake ciki daga wuta ba za ta ba ana kunna wuta cikin shi amma ba za ta kona mutane ba wurinta daban inda take ba za ta sadu da inda zai sa wurin ya kone ba saboda akwai abubuwan amfani na duniya a cikin addini haka ma cikin aiki haji akwai abubuwa irin na gayen kasafka kasafka za ka ga hilin jirgin da ya kai ɗarin naku girma ya kai girman naku so ɗari girma kaga jirage cikin hilin jirgin jidda kamar hwari kamar hwari na hwara yadda kaga fara tana zubewa ga ƙasa ɗin haka za ka ganin jiragen sama da sai a ci awa ɗaya ana gudu da mota za a kai ku ku hita daga hilin jirgi ba ku hita ba kuma duk inda ka yi duk inda ake ta yawo da ku haske ne kama haka ba inda za ka gan duhu fes wani da ya gani ya ce kaw ya ce wuta hilin jirgin jidda aya ba ta kai yawan wutar kasanmu ba ko ina wuta ce wuta ce ne ga nan kaman aikin banza tas komin dare haka razanin kamar da rana to kaga duk waɗannan abubuwa ne nabi na amfani sa'an nan ka shigo gari kaga benaye ga sunan zunduma zunduma sunan kala-kala kana ganin wasu ma za a ce wannan makwanan nan zubda shi za ya kara aiki sake sabo za a yi akwai dai abubuwa na karuwa na rayuwa za ka ga abubuwa na ci gaba sosai wanda kai da da adam kana son nishadi kana son walwala cikin rayuwarka to Allah ta halasa bangaren inda imaninka zai karuwa akwai kuma bangaren inda rayuwarka za ta kara wayewa nan ma akwai shi Allah ya ce labu an Allah shadidul iqab ku sani cewa lalle Allah subhanahu wataala mai tsananin kamu ne wa anna Allah ghafurur rahim kuma Allah subhanahu wataala mai yawan gafara ne mai yawan rahama ne ai liyakun hadhani alalamani wadannan sunaye guda biyu na Allah shine alaman su zamanto mawujudai ne samammu ne fi kulubi kuma a cikin zukatanku kullum ka bar waɗannan sunaye guda biyu na Allah cikin zuciya shadidul iqabi ghafurur rahim kullum ka tuna rahama Allah to kuma ka tuna azaban Allah duk lokacin da ka tuna azaban Allah to ka tuna rahama Allah subhanahu wataala ala wali ala wajhil jazm wal yaqin absa fuska ta yankewa da kuma yaqini ka tabbatar da haka Allah yake talamuna annahu shadidul iqab kun san cewa lalle Allah ta'ala mai tsananin azaba ne mai tsananin kamu da horo ne al'ajili mai gaugawa kuma nan take Allah ta'ala nan take yana iya kama ka da azaba mai tsanani wal ajili kuma Allah yana iya saurara maka yema jinkiri har wani lokaci raka azaban Allah akwai ta nan take akwai ko mai jinkiri wadda Allah ya ga dama sai ya maka ita ka sa cikin ranka haka ala man asahu akan dukkan wanda ya saba ma Allah wa annahu ghafurur rahim sa'annan kuma kusancewa lalle Allah ta'ala mai yawan gafara ne mai yawan rahama ne liman taba ilaihi wa ta'ahu ga dukkan wanda ya tuba zuwa ga Allah kuma yi ma Allah da'a da biyayya kaji azaba mai tsanani kamu wanda yake ya kai inda yake yana tabbata ne ga wanda ya saba ma Allah rama Allah kuma tana tabbata ne ga wanda ya tuba zuwa ga Allah kuma yayi da'a ga Allah subhanahu wataala fa yuthmiru lakum hadha al-ilmu wannan ilimin da kuka yi na cewa Allah mai tsananin azaba ne Allah mai yawan gafara ne zai haifar muku da alkhawfa min iqabi tsoron azaban Allah tunda ka san Allah azaba shi mai tsanani ce to me wannan zai haifar maka wannan zai haifar maka da tsoron azaban Allah subhanahu wataala war rajaa li maghfirati wa rahmatihi sanin Allah mai gafara ne mai jin kai wannan shi zai sanya maka kwaɗayin samun gafaran Allah da lada wa ta'lamuna ko wa ta'maluna kuma za ku yin aiki alama yaqtadhihi al-khawf war-raja'u muna gane wa shine abinda wato zai sa jin tsoron Allah da kwadayin rama Allah ya taimake ku ku yaki akan gwargwadon haka mutum ana so kullum ya ji tsoron Allah kuma ya kwadayin rahama Allah shi tsoro kamar yadda wani malami ke cewa wal khawfu ma awrasa taqwa wa hasa ala mardati rabbi wa hajril ismi wal asmi tsoro shine wanda ya haifar da jin tsoron Allah kuma kwadaitar da kai akan kaurace ma zunubi da kaurace ma mai aikata zunubi kadar raja ma ala hada ya hubsu shi ma raja'i kwadai shi ma haka yake yana kwadaitar da kai akan mi samun rahama Allah da kokarin ka samu rahama Allah subhanahu wataala wal khawf in zada afdalil qunut tsoro in yayi yawa tsoro azaban Allah in yayi maka yawa shi kuma to sai saka hidda ranka daga samun rahama Allah ba so tsoro komi ba a sanya yawa komi khairul umuri awsatuha mafi alherin al'amura shi ne matsakaitarsu komi ka zama tsakiya baka kai karshe ba ka wuce inda Allah ya ce ka wuce kuma baka ja baya ba so ake ka tsaya tsakiya musulmi da inda yake na kwarai to kullun tsaka tsaki ne ita kanta al'umma Allah ya ce wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasata to so ake yi kowane kakkarin jayar da daya kakka ka tafi daya ka rabu da daya kana tsoron azaban Allah kawai shi kenan kai kullum azaban Allah kake tsoro ba ka kwadayin rama Allah to ba kai daidai ba ko kuma ka ga mutum kullum ne rama Allah yake ta nema rama Allah ya mance da azaban Allah kuma yana aikin da zai jawo mashi azaban Allah din to ba a son wannan kowane so ake yi kai kada ran kada Allah ta'ala ya samu dace kuma qala ta'ala sa'annan Allah subhanahu wataala ce ma 'ala ar-rasul illa balagh babu abin da yake kan annabi sallallahu alaihi wasallam sai isar da sako wa qad ballagha kama umira kuma lalle annabi sallallahu alaihi wasallama ya isar da sako kamar yadda aka umarce shi kamar yadda Allah ya ce mai balligh ma unzila ilayka min rabbika to manzo Allah ya isar da wannan sakon wa qama bi wazifatihi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi tsaye da aikin isar da sakon Allah din shine wazifa aikin da zaka yi yau da gobe aikin da zaka yi kullun kullun kai da safe ko kuma kullun kai so daya ko kai so uku ko so biyu ma'ana dai aikin da ya zama kullun sai an yi shi yake ce ma wazifa shi yasa aikin gwamnati da larabci yake ce mai wazifa domin kullun shi yake yi a kullum sai kaje ofis kayi aiki wa ma siwa zalika abinda ba wannan ba fa laysa lahu min al-amri shay'un to baya da komi daga cikin sha'ani kadai sha'anin annabi alayhi salatu wa salam shine ya gaya mana sakon Allah wa qulil haqqu min rabbikum ga gaskiya nan daga Allah fa man sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur wanda ya ga dama ya imani wanda ya ga dama ya kafirce ba Allah ga dai sako ya zo daga Allah yawwa dabara ta rage ga mai shiga rijiya ka dama za ku yi da shi za ya muku sakayya domin mutum akwai mutum da zai ɓoye wani abu yana jira ya samu dama dama ba ta samu ba amma dirar da dama ta samu yi za yi to sai Allah ya mai sakamako akan wannan Allah ne yana shi wannan daman amma ya ɓoye makanshi shari ya ɓoye makanshi abinda baya da kyawu yana jiran ya samu iko ya samu dama a bashi dama shi ma ya baje kolin shi in alheri ne Allah zai saka ma da niyya mai kyawu in sharri ne ma haka Allah zai saka ma da muguwar niyya ka Allah kiyaye sai Allah ta'ala ya ce qul la yastawi al-khabith wa at-tayyib walau a'jabaka kathratu al-khabith fattaqullaha ya ulil albab la'allakum tuflihun Allah ta'ala ya ce qul ka gaya masu ya rasulullah ay qul lin-nas ka gaya ma mutane muhaddiran 'ani sharri kana mai tsawatar da mutane daga aikin sharri wa muraghiban fil khairi kana mai kwadaitar da mutane a cikin yin alheri la yastawi al khabith wa tayyib mummuna da mai kyawu ba su zama daya min kulli shay'in daga dukkan komi ko ba haka ba da lemu mai kyawu orange da rababbe ba zama daya ba zama daya kowane abu in an ce akwai mai kyawu akwai mummuna to ba dai suke ba fala yastawil iman wal kufr imani da kafirci ba su zama daya imani ya bi kafirci imani shine mai kyawu kafirci shine mummuna wala ta'atu wal ma'siya haka ma biyayya da sabo ba su zama daya ko ba haka ba iyanka da mai ma da'a da wanda baya ma da'a yaya kaga ba dai bane da wanda a shekara ma ba ka mai fada balle ka zage shi balle ka bige shi to da wanda kullum da an ja na kara gidanka za a ci halin wani ne yake gudu a gaba su zama daya da haka mai ma'alla da'a a wurin Allah ba ɗaya yake da wanda yake saba mashi ba wala alul jannati haka ma yan aljanna wa alun nari da yan wuta ba su zama daya la yazawi ashabun nari ashabul jannati ashabul jannati humul faizun Allah yace da ƴan wuta da ya aljanna ba su zama daya ƴan aljanna su ne suka rabota da gidan aljanna kaga ba dai bane walal amalul khabitha haka ma mugayen ayyuka walal amalut tayyiba da kuma ayyuka masu kyau ba su zama daya da aiki mai kyau da aikin asha da aiki mai dadi da aiki mummuna ba su zama daya haka ne ko yawwa da aiki da zaman banza suna zama daya walal malul haramu bil malil halali haka ma dukiya haramu ba ta zama daidai da dukiya ta halal yawwa saboda ka idan an ce ma ka tsaya ka darje ka dage ka nemi dukiya ta halal ka ce to na gode da wannan nasiya kakkace a yanzu ina ina halal din take a halal tana nan inda take Allah ya ce a tsaya a nemi ta kuma a ce babu ita ka san ba gaskiya bane tunda Allah ya ce a tsaya a kanta to akwai ta kuma shine ya bada ta kuma ba su zama daya wannan ba ta da albarka wannan tana da albarka wannan laifi za ka zangi samu wurin Allah da lokacin da ka sarrafa ta wannan kuma za ka samu lada wurin Allah saboda ka yi biyayya ga Allah a ba za su zama ɗaya ba to da haka dai Allah ta'ala ya ce mummuna da mai kyawu ba su zama ɗaya walau a ajaba ka kasratul khabi ko da yawan mummuna din ya burge ka kamar yadda yawan mummuna yake burge wasu an mutum za ya ci wa ina halin take ku kawo kenan mummune ke burge shi yasa ma baya ganin halali fa innahu la yanfa'u sahibihi shay'an shi wannan mummunan bai amfanin mai shi da komi bale yadurruhu a mummuna zai cutar da mai shi fi dinihi a cikin addinin shi wa duniyahu da kuma duniyar shi addinin ka babu biyayya a ciki kana addini ba kama Allah biyayya wannan bangaren kaga ka cuci kanka a cikin addini kuma a duniyar kama ka cuci kanka domin abu ne kake yi ma mutane in ka ne kake saida ma mutane to ka ne da Allah ya ce ka a saida su in cutan mutane kake yi in wayo kake in ha'intan mutane kake yi in ma zalunta su kake kana kama karya kaga dai duk bangaren duniya abu ne da kake ma mutane wanda ba ya da kyau ba ka yi kyakkyawan zama da kai da mutane ba ka yi mummunan zama da su kana cuta musu kaga a rayuwarka ta duniya ma ka cuci kanka to saboda haka kenan mummuna ba ya da kyawu ta ko'ina ta addini uwa uba saboda addinin ya bace to komai ma ya bace aka ce addini ya bace to ba a magana wani abu kuma eh hadin wani abu kuma bannan baki ne inda aka ce to babu addini addini ya lalace to a tsaya nan kawai in addini ya lalace to dama duniya ma lalatatta ce kuma addini shine gaba in ya gyaru komai ya gyaru in ya bace komai ya lalace Allah ya kiyaye Allah ya ce fattaqullaha to ku ji tsoron Allah ya ulil albabi ya kuma abuta hankula la'allakum tuflihun domin ku samu babban rabo wurin Allah fa amara ulil albabi sai Allah ta'ala ya umarci ma'abuta hankali ai alal uqulil wafiya wadanda suke da cikakken hankali wal ara'il kamila da kuma ra'ayyuka waɗanda suke cikaki fa inna Allah ta'ala yuwajjihu ilaihim al-khitaba domin Allah ta'ala sune yake tinkara da magana sune yake fuskantar da magana zuwa gare su mahaukaci wa ke ta tashi ana magana mai hankali ne duk lokacin da Allah yake ta magana da masu hankali yake magana wa humul ladina yu'bahu bihim sune waɗanda aka kula da su su ake lura da su wanda baya da hankali ba da shi yake ba wa yurja an yakuna fihim khair kuma ana kwadayin alheri ya kasance a cikin su to su ake ma magana wanda in an kira su su amsa in an sa su su aikata an hana su su bari waɗannan su ne masu hankali to da su Allah ta'ala yake to addinin gaba ɗaya da ma daga cikin sharaɗin shi hankali duk wani mara hankali mahukaci to rufi alƙalamu an talata an ɗauke alƙalamin rubuta laifi ko lada daga mutane guda uku cikinsu akwai majnun hatta yi fiƙa mahaukaci sai ya farfado daga haukan nashi sai ya wartsaki ko ba haka ba amma mahaukaci bai sa abin da ake bato ba da shi ake yi ba wannan tsakanin shi da Allah ne tsakanin shi da Allah Allah ta'ala ya san abin da za a mashi rana alkiyama sun bai gane komi hawa da sauka yake saukar ba ta dadewa hawan kuma ya dade kaga kenan ba da shi ake magana bai ya gane komi ba ya rike komi yana dan fahimtar wani abu kuma sai abin ya dawo kaga shi kenan kuma ya manta wannan sai a bar shi da Allah wanda ya halicce shi haka shi ya san wane irin hukunci zai mashi ranar alkiyama amma ana magana ne da masu hankali shi yasa Allah ya ce ya ulil albabi ya ku masu hankali la'allakum tuflihun thumma akhbara sa'annan Allah ya bada labari annal falaha cewa lalle rabauta mutawaqqifun ala taqwa yana dakatawa ne akan jin tsoron Allah bana ba wanda zai samu rabauta da gidan aljanna sai wanda ji tsoron Allah fattaqullaha la'allakum ublaun allati hiya muwafaqatullahi tsoron Allah abinda ake nufi da ita shine dacewa da abinda Allah subhanahu wataala ya umarni fi amrihi wa nahyi ka dace da abinda Allah ya ce kai kai abinda Allah ya hana ka ka hanu shine tsoron Allah duk wanda in Allah ya ce yayi yake yi yana tsoron Allah duk wanda in Allah ya ce ya bari yana bari yana tsoron Allah famanit taqahu to duk wanda yayi biyayya ga dokan Allah aflaha kullal falah ya rabauta dukkan rabo gaba daya ba ga Allah yace ba uiddat lil muttaqin aljanna Allah yace an shirya ta ne ga suwa ga mazoran Allah ko ba haka ba an shirya ta an tattale ta ne an gyara ta ne saboda masu tsoron Allah kuma Allah ya ce tilkal jannatu allati nurithu min ibadina man kana taqiya wacce aljannan muna bada ta ne ga wanda ya kasance mai tsoron Allah inna lil muttaqina mafaza masu tsoron Allah sun samu rabauta innal muttaqina fi jannatin wa uyun innal muttaqina fi zilalin wa uyun innal muttaqina fi jannatin wa na'im innal muttaqina fi jannatin wa nahar fi maqadi sidqin haka saboda haka aljanna ta masu tsoron Allah ce amma ka ji mawaki na cewa ta mai rabuci hasala lahu al-khusran tana yiwa yana nufin mai raban tsoron Allah ne amma shi gani yake a tashi aljanna ta mai rabuci ma'ana ba san ba san da tana yiwa ma su ne aljanna kuma ga sanin suna tarawa a sanin suna ta tsallo suna ta hada maza da mata ana ta abinda Allah ba ya so kuma aljanna ta mai rabuci Allah ya kiyaye wa man taraka taqwahu duk wanda ya bar tsoron Allah kuma bai ji tsoron Allah ba hasala lahu al-khusran to tabewa tana baruwa gare shi wa fatatuhu al-arbah kuma riba tana kubce mishi mana duk wanda bai ba Allah ba bai kama addinin Allah da kyawu ba to ainihi cinakin da ya kulla da shi da Allah to yayi asara bai ci riba ba ya faɗi muna ganewa ko domin rayuwarmu tamkar kaya ne kake talla wa kake sai da Allah? kudin za a baka su shine gidan aljanna ba ga ka wannan cinakin in ka kiyaye shi ai cinake ne mai daraja kayan wanda yake kera su manzo Allah ne shi ne mai kamfanin kayan za ka je ka sau wa za ka kai mai sayi Allah ka taba gare irin wannan kasuwa mai daraja akwai daga Allah ne zuwa daga manzo Allah ne zuwa Allah subhanahu wataala kai kuma dan talla ne kai ne kake sallah kana tallan su kana azumi kana talla waɗannan kayan kana saida ma Allah din kai sallah da take daidai tallace kake Allah ya sayi din kai sadaka dan Allah talla kayan da kai Allah ya sayi in kai azumi haka nan in kai tilawan Qur'ani in kai zikirin Allah in kai je ganin mara lafiya duk abin da kai tamka kana talla waɗannan kayan ne in kai su daidai yadda Allah ya ce ai kuma kai dan Allah to an sayi za a biya ka Allah ya biya mu da gidan aljanna Allah ya ce ya yi wallazi na manu la tas'alu an ashiya in tubda lakum tasukum wa in tas'alu anha hina yunazzalu alqur'anu tubda lakum afa Allahu anha wallahu ghafurun halim Allah ta'ala ya ce ya yi wallazi na amanu ya kwadan da suka yi imani la tas'alu kada ku yi tambaya an ashiya game da wasu abubuwa kakku tambayi wasu abubuwa kawai ku kyale su in tubda lakum in aka bayyana muku su tasokum za su bata muku rai wa in tasalu anha in kuka yi tambaya game da su kuma hina lokacin da yunazzalu alquran ake saukar da alqurani tubda lakum za a bayyana muku afa Allahu anha to Allah subhanahu wataala ya yafi wallahu ghafurun halim Allah subhanahu wataala mai yawan gafara ne Allah mai yawan hakuri ne qad sa'alaha qaumun min qablikum thumma asbahu biha kafirin Allah ta'ala ya ce lalle wasu mutane gabaninku sun yi tambaya irin wannan thumma asbahu biha kafirin sa'annan suka zamanto kafirai game da su sun tambaya aka gaya musu kai kiyin aiki suka kafirce da abin da aka gaya musu wakakku zamanto irinsu mala ya ce yana ibadahul mu'mini na Allah ta'ala yana hana bayan shi masu imani an su'alil ashiyayi daga tambayan abubuwa allati idza buyyinat lahum wadanda in an bayyana musu waɗannan abubuwan sa'athum za su bata musu rai wa ahzanathum za su sanya su cikin bakin ciki وذلك wannan kau ga su'ali ba'dil muslimina li rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama kamar tambayan waɗansu musulmi ga manzan Allah an aba'i game da uwayensu dubu abu ne madaran shayi ya koma madara ya gare da ya koma madara to kama waɗansu musulmi su tambayi manzala sallallahu alaihi wasallam uwayensu wa an halihim kuma su tambayi halin uwayen nasu fil jannati aw nar suna aljanna ko suna wuta kawai sai mutum ya zo makaranta ka ana karatu sai ya tashi ya ce ya rasulullah ayin abi na babana yake yana aljanna ko yana wuta tsere da waɗannan tambayoyi a barinsu kamar yadda za ka tambayan wani mutum wanda ake ta magana game da raunin addinin shi da rishin karfin addinin shi ka ce ina yake ba wanda ya sani yanzu yana ina yau an kashe shi yau ya mutu yana ina muna ganewa ku babu wanda ya san inda yake sai Allah ko ba haka ba ba za rubama irin wannan malai ce so da yawa annahu law buyyina lisa'il da za a bayyana shi ga mai tambaya lam yakul lahu fihi khair to da alheri bai kasance gare shi a cikin wannan tambayar da ya ba ba zai ji dadi ba ka tambayi mutum kana tunanin yana aljanna ci ma dan wuta ne ko ba haka ba ko kuma ka tambayi mutum kana tunanin a ce dan wuta ne sai a ce ai da aljanna ne kai kuma ba haka kake so ba hake nan tambayan ma wane ina yake wane menene hukuncin shi wane me ba ruwanka duk banna da ya kabar shi da Allah subhanahu wataala ko ba haka ba wa ka su'alim lil umuri kamar tambayi su ga lamura gairil waƙiya waɗanda suke basu abku ba ba su zo ba ba taɓa yin su ba amma sai mutum ya ce to da an yi siya ne za a yi ka bari ha a yi su muna to abin da ya faru to yana da magani cikin addinin musulunci amma in bai faru mai amfani shi in an gaya ma hukuncin shi me za ka yi bai faru ba bai taɓa faruwa ba amma kai ne da tunanin kai tunanin to da zai faru ya za a yi ba abin da za a yi in ya faru ba abin da za a yi za a samu mai magani cikin addinin musulunci kabari ya faru to ire-iren waɗannan tambayoyi dukkan su ne Allah ta'ala yake cewa ka ai wa kas su'alil ladhi yatarattabu alayhi tashdidatun fi shar kuma kamar tambayan da sakamakon shi za a samu tsananta tsananta a cikin shari'a sai wannan tambaya ita ma kan mutun yayi ta kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa rubama ahrajatil umma so da yawa irin waɗannan tambayoyin za su jefa al'umma cikin kunci cikin damuwa wa kasu'ali kuma kamar tambaya amma la ya'ni game da abinda bai damu mutum ba bai shahi mutum ba badil as'ilatu malan yace waɗannan tambayoyin wa ma ashbahaha da abinda ya gama da su hiyal manhi wa anha sune waɗanda aka yi hani game da su wa amma su'alul ladhi la yatarattabu alayhi shay amma tambaya wanda wani abu bai jerantawa akan ta min zalika daga wannan fa da ma'murun bihi wannan abu ne da aka yi umarni da shi idan tambaya bata shayi waɗannan abubuwa da aka zano ba to an umarce ka in baka san abu baka yi tambaya kama qala ta'ala kama yanda Allah ta'ala ce fasalu ala dhikri in kuntum la ta'lamun ku tambayi ma'abuta sani in ba ku sani ba Allah ya ce wa in tas'alu anha hina yunazzalu alquran idan kuka yi tambaya game da waɗannan abubuwa lokacin da aka sabke alqurani tubda lakum sai a bayyana muku ai wa idza wafaqa su'alukum mahallahu idan tambayar ku ta dace da wurinta ta yi daidai da yadda ya kamata a yi tambaya fa sa'altum anha sai kuka yi tambaya game da ita hina yunazzalu alaikum alquran a lokacin da ake sauke muku alqurani fa tasaluna an ayatin ashkalat sai ku yi tambaya game da wata aya wadda ta rikitar da ku ba ku gane ta ba ka gani aya ce wannan gashi nan ga ayan nan na karanta ban gane ba sai a maka bayani me hukuncin wannan aya menene ma'anar wannan aya ni ban gane ba aw hukmin ko kuma wani hukunci khafiya wajhuhu alaikum wanda fuskar shi ta boye muku ba ku gane da kyawu ba fi waqtin yumkinu fi nuzulil wahyi min as-sama a lokacin da sabkowa wayi daga sama yana yiwa tubda lakum sai a bayyana muku ai tubayyanu lakum wa tudhar sai a bayyana muku a fito muku da abin karara wa illa an ba haka faskutu ku kame bakin ku ku shiru amma sakata Allah anhu daga abinda Allah ya shiru abinda Allah bai faɗa ba kuma ku kale shi kawai zaruni ma taraktu Allah ce musabai ke ku bar abinda na bar muku abinda kuka ji ban yi magana kan shi ba kuma ku bar shi kawai lokaci yayi ko بسم الله Allah ta'ala ya ce hafa Allahu anha Allah ya yafi daga waɗannan tambayoyin waɗanda kuka yi lokacin da ake saukar da alƙur'ani ai sakata Allah ya yi shiru mu'afiyan yana mai wato amintar da libadi kubutar da bayin shi mina daga irin waɗannan tambayoyin wa kullu ma sakata Allahu anhu duk abinda Allah ta'ala ya shiru game da shi fa huwa mimma abahahu to yana daga cikin abubuwan da Allah ya halitta wa afa anhu kuma yana cikin abinda Allah ya fi da gare shi wallahu ghafurun halim Allah subhanahu wataala mai yawan gafara ne mai yawan hakuri ne ay lam yazal bil maghfirati mawsufan Allah bai gushe ba yana nan abin siffantawa da gafara kullun Allah mai gafara ne ga wanda ya tuba wa inni laghaffarun liman taba ghafiriz zambi wa qabilit tawbi shadidil iqabi dhil qawl la ilaha illa huwa ilayhi al-masir fa Allah ta'ala bai gushe ba yana nan wanda ake siffanta shi da gafara وبالحلم والإسان معروفا كما الله بيغشي بينا نن sananne ne game da haƙuri sananne ne game da kyautatawa babu wanda ya kai Allah haƙuri Allah kare yake da haƙuri cikakken haƙuri ba yiwa ka zo ka yi makwabtaka da mutane katangonku ɗaya kai kana da su ba su da cinsu da shansu da suturarsu da wutarsu da ruwansu duk kai ke yi amma kullum cikin dare sai ka jana wannan mutunan wannan alajin da ke Allah tsire mai albarka a ga yau kaya hakuri gobe kaya jibi ba za ka yi abu kullum wutarsu wuta wannan talantarki da ruwan da suke sha duka yake ba su sutura lokaci bayan lokaci abinci baya karewa sai a kawo wani duk ƴaƴansu duk kasan ya su karatun boko kai ke biya karatun muhammadiya duk kai ke ɗaukar nauyinsu amma kuma kullum ko yare da sai in kai to yare su ruga da gudu su ci kakkushe kakkushe su tunan banza ne kakkuta wurin shi haka muke ma Allah ba cikin komi nashi muke amma kuma kullum butulce mashi muke kullum kabarce mai da zage shi muke me yake mu ya hana mu ya yanke mana abin da yake mu kaga ba kamar Allah subhanahu wataala wurin hakuri kai wani dan abu ne ma za a maka ba wani bangare shi Allah gaba ɗaya rayuwarka shi yake dauke da ita komi ke shi ko mutum kaga wuta ce da ruwa da sutura da abinci da gida da sauransu lumbashi ba na bane gani ba nashi bane ji ba nashi bane lafiya ba tashi bace to in inda nashi ne ya kenan haka da tuntune ya jaye disu mutu kawai to Allah subhanahu wataala ba zai jaye mun mutu ba ba zai yanke mana ba ba zai dakatar da abin da yake mana ba saboda muna mai ba daidai ba amma ba daidai ne muke ba fa dole mu gyara ta lalace Allah yake mun fa ta'arridu saboda haka ku bijiro ku taho li maghfirati domin samun gafaran Allah wa ihsani kuma ku zo domin ku samu kyautatawan Allah wa tlubuhu min rahmatihi ku neme shi daga rahama Allah wa ridwanihi da kuma yardan Allah subhanahu wa ta'ala malayin cewa hadhihi al-masail allati nuhitum anha wayannan mas'aloli din waɗanda aka hana ku tambayoyin da aka hana ku game da su qad sa'alaha qaumun wasu mutane sun yi su min qablikum gabanin ai jinsaha irin su wa shabaha da kuma kamannin su irin su su'ala ta'annutin su tambayar da suka yi tambaya suka yi ta ta'annuti tambaya irin ta taurin kai irin ta kurewa kai tambaya dan ka kure wanda kake tambaya lasir shadin ba wai tambaya ce ta neman shiriya cikin abin da suka yi tambaya ba ɗan tambaya dama kala biyu ce akwai wadda kake baka sani ba akwai wadda za ka yi ta mai yawwa akwai wadda za ka yi ta ƙuri so kake ka ƙuri wanda ka tambaya to so ake duk lokacin da za ka yi tambaya ka yi tambaya ta neman shiriya ta neman yadda za ka bauta ma Allah subhanahu wataala a cikin wannan tambayar da ka yi mana a kare ka a cikin addininka a nuna maka ga abin da yake daidai ka mu'amalanci Allah da shi a cikin addininka ita ce tambaya mai kyau to waɗannan mutane waɗanda suka gabace ku sun yi waɗannan tambayoyin falamma buyyinat lahum lokacin da aka bayyana musu su aka ba su amsa waja'atuhum kuma amsoshin suka zo musu asbahu biha kafirin sai suka kasance kafirai game da waɗannan tambayoyin so suka yi tambaya kuma aka gaya masu kuma suka yi ƙiyin aiki da abin da aka gaya masu to ba haka ake so ba so ake in ka sha ma malami kai da tambaya abu to an gaya ma ka yi aiki ka yi aiki da wannan abin da aka gaya ma kama kalan nabi alaihi salatu wassalam kama yadda annabi alaihi salatu wassalam ya ce ma nahaitukum anhu fashtanibuhu duk abin da na hane ku da gare shi to ku nisance shi duk abin da na ce muku baya da kyawu to ku kaurace mishi wa ma amartukum bihi abin da na umarce ku da shi kuma fatu minhu mastaqatum ku zo ku aikata shi gurgudan ikon gurgudan iyawo fa inna ma laka man kana qablakum kadai fa abin da ya halakar da wanda ke gabaninku kasratu masailin yawan tambayoyinsu suna tambayoyi da yawa amma ba su aiki da amsoshin da ake ba su akan tambayoyinsu waktilafu mala anbiya da kuma sabanin da suke akan annabawansu suna sabawa da annaba su yi ta rigima su yi ta rikici da annabawansu to ka ku zamanto kamar irinsu Allah subhanahu wata'ala ya kiyaye mu da ailai irin waɗannan muyagun ɗabi'u irin na waɗanda suka gabace mu Allah ta'ala ya sanya mu cikin waɗanda in sun yi tambaya za su yi aiki da abin da suka tambaya Allah ta'ala ka raba mu da jahilci ka ba mu ilimin da zai amfani mu duniyar mu da lahirin Allah ka raba mu da kafirci da shirka da munafici ya Allah ka gama mu da imani da musulunci ya Allah ka samu kari da duniya lafiya Allah ka ba mu lafiya da abin da lafiya za ta ci Allah ka ba kasashen mu zaman lafiya da kwanciyar hankali Allah ka kare mana jami'an tsaron mu da shugabannin mu daga duk wani makirci da ake kulla musu da kaidin da ake musu ya Allah marasa lafiyar mu Allah ka ba su lafiya marigayen mu Allah ka ji kansu da gafara da rahama Allah ka sa sun huta Allah ka shirya mana matasan mu samarin su da ƴan matan su ka raba mu da zaman banza da zaman kashe wando ya Allah Allah ka kara mana son junan mu ya Allah ka kara mana hadan kai ya Allah Allah ka raba mu da rabuwar kai ya Allah Allah ka sa mu zaman to tsintsiya madaurin ki da ya Allah ka raba mu da ainihi duk wani abu wanda bai dace ba ya Allah duk abin da ya dace Allah ka kawo shi a cikin rayuwar mu ya Allah Allah ka kare mu da makirci da kaidi da sharri ya Allah ka hada mu da alkhairi da albarka da karuwa a cikin rayuwar mu ya Allah Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين